والتابعين لهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتوقف درس لذات النحو الواقي مرحلة ثانوية حلقة تجير زام تاسعة عند متفايع السلام عليكم ورحمة الله bayan mun yi bayani akan tauhidi da hukunce-hukuncensa ilai waɗanda ake wa tauhidi da waɗanda ba a musu tauhidi da wanda yin tauhidi kuma wajibi ne da kuma wanda yin tauhidi ja'izi ne da kuma sharuɗa na wajabcin tauhidi to sai a nan darasi na gaba da shi shine tsarifatu tauhidi al-af'al hanyoyin da za ka bi ka yi wa fi'ili tauhidi fi'ili kamar yadda shi mu'akkadi ka aka dace da wannan nuni da shi nuni tauhidi majmu'a ta farko majmu'a ta farko shine majmu'a ta tauhidin fi'ili wanda ba ba hada shi da zamiri ba da kuma wanda aka hada mishi da miri na tafiya misali za ka ce an ta tasbiru sai ka ce la tasbiranna la tasbiranna sai ka kara nuni sauki wanda yake mushaddada ko kuma mukaffafa sai ka yi wa filin mudari din fataha kai mishi ina'i ya zama sun wasumi alfasa in ka ce an tuma tasbirani sai ka ce la tasbirani la tasbirani a nan ka cire nunun din da take zuwa bayan tasmiya ka cire sai ka kawo nunu sauki da ka sa a wajen shi ne la tasbirani asalinsa la tasbira la tasbira la tasbiraninna la tasbiraninna haka ne tasbirani din ne ya ka ƙara nuni sosai sai zama tasbiraninna ya ka cire nunin din ne wacce take zuwa bayan alifu ta duniya za ka ci an tunna tasbirna sai ka ce la tasbirna la tasbirna sai ka kawo alif tsakanin nunin din nan inafi da kuma nunu din da yake na tauhidi da tasbir tasbir na na din sai ka sa alif sai ka sa alif tsakanin sa da nunu tauhidi wanda yake wanda yake mushaddad sai ka ci anti tasbiri anti tasbirina anti tasbirina tasbirina sai ka ce la tasbirinna la tasbirinna anan ma sai ka cire ya yawon muqataba da kuma nunun wacce take alamatu rafi nunun wacce take alamatu rafi sai ka cire kamar da baya wajen tasmiya maka cire nunun da ta zama alamatu rafi antum tasbiruna sai ka cire tasbirunna sai ka cire wawun din da ta zamanto wawun din da ta zamanto fa'ili sai ka cire shi sai ka ce la tasbirunna la tasbirunna wannan idan fi'ilin ya zamanto sahihi kenan in fi'ilin ya zamanto sahihi ne fi'ilin da kuma ya zamanto mu'tal ne idan itidalin ya zo karshe ne to za ka yi mu'amala da shi yadda kake mu'amala da sahihi sai dai idan ilali ya shigo sai ka shigo shigo da wannan ilali in ka samu sababin sa misalin wannan idan ka ce an anta taqdi fi'li ne wanda yake mu'tal mu'tal wanda aka san wanda karshen shi yake da harfi illa in za ka sa masa nunu tawkili anta anta taqdi sai ka ce la taqdiyanna la taqdiyanna ya din sai sai ka kai mishi fataha sai ka sa nunu tawkili kenan ba wani abin da aka shirya nan ce an tuma taqdiyani sai ka ce la taqdiyani la taqdiyani sai ka ce haka sai la tasbiyani kamar yadda kai a baya sai ka cire nunu din ta saman zo alamatu rafi sai ka cire asalin sa la tasbiyaninna la tasbiyanin la tasbiyaninna sai ka zo ka cire nunu din ta zaman to alamatu rafi sai ka ce la tasbiyani antunna taqdi antun antunna taqdina antunna taqdina sai ka ce la tasbina ni la tasbina ni zaka zo ka ga antunna taqdina anti ma zaka ce tasbina irin ne wanda cikin ilimin sarfi ake kiran su alfarqu taqdiri alfaw alfarqu taqdiri lafazin da ne taqdiri ne ya bambanta su mun dan yi karatu kadan akan su a cikin asarfu wadu idan ka ce an tunna taqdina an tunna taqdina wazanin sa shine tadribna tadribna taqdina kan ya din akwai sukun kenan wazanin sa shine tadribna idan kuma ka ce anti taqdina taqdina wazanin shi kuma tadribina kenan taqdi an tunna taqdina babu hazf ba cire komai ba amma idan ka ce an ci taqdina an cire an cire abin nan lamul kalima din asalin sa taqdina taqdina taqdina kamar da zaka ce taqdina taqdina sai ka ce taqdina to sai kasance ya ce ta jaya ya ta jaya ya guda biyu sai suka hadu da ya guda biyu suka hadu sai aka ɗauki wasalin ya ta farkon sai aka kai wa harafi sahihi da na gabaninsa shikenan sai aka cire ta tunda an cire wasalinta ita ma aka cire ta sai zama ne ya zama tafdina kenan an sunna tafdina da anti tafdina lafazin su dai ne a tafdiri sun bambanta an tunna tafdina kaman ka ce an tunna tafribna ne an tunna tafribna wazanin sa kenan in ka ce anti taqdina kaman ka ce anti tadrijina ne anti tadrijina to a wannan lokaci wajen sa nunu tawkidi kowanne zai koma gurbin sa na asali misali an tunna an tunna taqdina sai ka ce la taqdi la taqdiyana ne la taqdiyana ne kaga yadda kake wa fi'ili ne nunul niswa tawkidi sai ka masa tawkidi haka da kace anti taqdina taqdina yadda kake yi wa fi'ili madar nunul niswa tawkidi sai kai masa shi ma sai kace la taqdi sai kace la taqdinna la taqdinna sai ka cire yawul mufataba din sai ka cire nunu wacce ta zamanto alamatul rafi idan kace antum taqduna antum taqduna لتقضن لتقضن أن أنتم تقضون كمان أنتم ترمون أصل أنت أنتم تقضيون أنتم تقضيون ينا وزني لبابي نتضربون تضربون تقضيون هكذا أصل أنت sai aka ɗauki wasalin yaɗin taqdiyuna dake harfin maddi ne aka ɗau wasalin ta zamma taqdiyuna aka dau damman sai aka kai wa harafi sahihi dot da ya zo gabaninsa sai aka cire yadin saboda me saboda an dauke wasalinta menene amfanin barin ta kuma sai zaman to antum taqduna taqduna to idan ka zo sa nunu tauki taqduna din ilalin da ya shiga cikin taqduna din zai zo ne shiga cikin nunu tauki sai dai yadda ka gani a fili sahihi ana cire wawun jama'a sannan a cire nunun alamatul raf'i anan ma sai ka zo ka cire sai ka ce taqduna sai ka ce taqdunna taqdunna sai ka ce haka kenan idan ka ce antum taqduna in ka ce antum antum taqduna antum taqduna abu ɗaya kawai aka cire me aka cire an cire lamul kalima asalinsa antum taqdiyuna taqdiyuna ne sai aka cire aka cire lamul kalima ya kenan harafi na karshe na wannan kalma amma idan ka ce la taqudunna abubuwa uku aka shirya abu uku aka shirya an cire lamul kalima din da aka cire a farko taqduna din an cire shi sannan aka zo aka cire wawul jama'a taqduna wannan wudin aka cire sannan aka zo aka cire nunun wacce ta zamanto alamatul rufi nunun din taqduna din aka cire shi sai aka kawo nunu tauhidi aka sa ya zama to la taqdunna la taqdunna waɗannan dalilai su ne yasa babin tauhidi ya shigo cikin ilimin sarf babu tauhidi ya shigo cikin ilimin sarf yasa saboda shi ilimin sarf duk wani abin da zai sa a cire wani harafi a cire wani harafi a cikin a cikin kalima ko a kara wani harafi to sarfu ya shiga shi shi dama ba abin da yake so kenan ce an shirya wani abu ko an kara wani to zai shiga to wannan shine dalilin da yasa zaka ga babi na tauhidi a cikin littafin sarfu saboda su nuna maka wuraren da ake cire harfa a cikin kalma to kamar wannan ne idan ka ce la taqdunna ka cire abubuwa guda uku ka cire lamul kalima ka cire wawul jama'a ka cire kuma nunun alamata alamatar alamatar duk ka cire sai ka kawo nunu tauhidi kasa abin da ya kawo shirye-shiryen nan gaba daya nunu tauhidi shine ya kawo banda cirewa hazafi na farko hazafi na farko cire lamul kalima din cire lamul kalima ba nunu tauhidi bane ya janyo wannan saboda duk wani hazafi yana da sababi cire lamul kalima din ba nunu tauhidi bane ya janyo nauyin damma akan ya'u ne misalin kace taqdiyuna akwai nauyin fada haka to ya ka dauki wasalin yadin samman kenan to take da dauyi ya ka kai wa gaddun din sai yadin aka cire ta sai zaman to taqduna aka cire taqduna maimakon taqdiyuna amma cirewa wul jama'a cire nunun alamatul raf'i wannan dun nunu tawkidin shi ya janyo wannan kenan majmu'a na biyu sai kuma majmu'a na uku fi'ili nafisi wawi fi'ili nafisi wawi zaka ce tadunu sai ka ce la tadunu la tadunu wanna la tadunu wanna sai ka ce tadunu tadunu wani sai ka ce la tadunu wani kamar yadda kai a baya zaka sa alif tsakanin tsakanin ka cire nuno alamatul rafi sai ka cire nuru alamatin rafi sai ka zo ka sa sai ka zo ka sa nunu tawkili a ciki tadunu sai ka ce an tunna tadunu an tunna tadununa sai ka ce la tadununa ni la tadununa ni kamar yadda ka ce لتسجرناني لتدنو لتدنوناني sai ka sa alif tsakani nan ma sai ka cire nuno alamatu rafi in ka ce tadinina tadinina anti tadinina sai ka ce la tadinina sai ka cire ya'ul mukhataba da kuma nuno alamatu rafi ya'ul mukhataba nuno alamatu rafi in ka ce tadununa antum tadununa sai ka ce latadununna latadununna anan sai ka zo ka cire abin da aka cire a baya shine ka cire wawun din wacce ta kasance lamul kalima ka zo ka cire wawun din da ta zamanto alamatul raf'i ka zo ka cire nunu din da ta zamanto alamatul raf'i wawun din da ta zamanto alamatul jam'i ka zo ka cire nunu din da ta zamanto alamatul raf'i kamar yadda kai na baya majmu'a na kudu zaka ce tarda fi'li nafisi wanda ya zamanto karshen sa alif ne a fi'li fi'li nafisi wanda karshen sa yake zamanto alif zaka ce tarda la tarda yanna alif sai kamar yadda shi ya tarda yani sai kace la tarda yani anan ba shi ba wani bambanci illa nunun din ne alamatu rafi shi ne kace tarda yani sai kace tarda yani أزلت ترضياننا ترضينا ترضينا فيك لا ترضيناني لا ترضيناني فيك ربا a tsakanin nunu tawkidin da nunu niswa sai ka raba tsakanin su da alif sai kuma tardaina anti tardaina sai ka ce la tar la tarda a a a za ka ce anti anti tardaina sai ka ce la tardayanna sai ka ce la la tar la tardayanna sai antum tarduna sai ka ce la tardawunna la tardawunna sai ka zo ka cire sai ka cire alif din sannan kuma sai ka ba wa shi wawun din wawun din da wawun din wawun din da kamar wawun din da ta zama to asali wawun jam'i sai ka bashi sai ka bashi damma saboda ya zama to abin da la tardawunna la tardawunna sai ka cire nunun nunun alamatu rafi alqawaid إذا أكد المضارع بالنون جرت عليه الأحكام الآتية إذا أكي وفي المضارع توكيد كأك كرف فاشيد نون to hukunce hukunce masu zuwa sai su sai su gudana a kansa na farko tuhu dafu dammatur raf'i aw nunuhu na farko yace za a cire damman rufa din ko nununsa damman da ta zamanto alamatul raf'i ko nunun din da ta zama to alamatul rafi za a cire za a cire sai dai a damma din ba cire shi za a yi gaba ɗaya ba za a mayar da shi za a mayar da shi fataha daga irabi sai ya tashi ya koma binai daga irabi zai zama to mu'rab sai ya tashi ya zama to ya zama to mabni misali da kace tasbiru tasbiru zaka ga karshen fi'il mudari marfu ne ya zama yana da rufu'a ne وعلامة الرفع الضمة كما عندك كيجني أما إذا كسا مثلا نون توكيدي في زمن تقول تسبي لتسبيرن تسبيرو إن ضمة علامة ضمة علامة الرفع أكدوية تزمن تو فتحة تسبيرو سيكشي لتسبيرا لتسبيرن wannan ka juya zamman ne ta zamanto ta zamanto fata lokacin da take zamma alama ce ta rufu'a amma lokacin da ta zamanto fata kuma ya zamanto alama na jinai nunu kun kuma na jam'i din nunu din da ta zamanto alama tarafi gaba daya za ka shige shi gaba daya kamar yadda idan kace kace antum tasbiruna sai kace la tasbirunna asalin nunu din da ta zamanto alama tarafi ka cire yace al-musnad al-musnad lid-damir al-mustatir أو أو الاسم الظاهر يفتح آخره وتقلب ألف الناقص فيه ياء يجعل المسند للضمير المتصل اسم da aka danganta shi zuwa damiri damiri ya kasance damiri mutasiri haka ta damiri mutasiri damirin da yake koye kenan wanda ba baris ba haka ta damiri baris irin su alifu tasmiya su wawu jama'a su nunin mutuwa wannan albaris ya zama mutasil kenan ko kuma irin su hum irin su hum su anta irin wannan to idan aka danganta filin zuwa damiri mustatiri damirin damirin da yake boye wa wanda ko kuma awul ismi zahir ko kuma aka danganta shi zuwa ga ismi wanda yake zahiri yake yustahu akhiruhu sai a ayi wa karshen sa din fataha sai ayi wa karshen sa fataha wa tuqlabu alifun naqisi alif na naqisi sai a juya shi zuwa ya'u yiwa shi karshen safata kamar misali kace a tadunu sai kace la tadunu wanna la tadunu wanna la tadunu wanna ko tarda la tarda yanna la tarda yanna juya alif din kuma naqis ne ya misali tarda alif ne ترضين وتسعى تسعين تخشى لا تخشين ألف الناقص ترضى تخشى تسعى في كما يدشي كي قلب فزوى يعول المسند للألف اثنين إذا أكا دنجن تفيل المضارع زوى دمير اثنين وأتو أكا دنجن تاكي زوى دمير زوى دمير لا تسمية كنا yace taksiru taksiru fihin nunu nunu thaqilatan nunu din sai a mayar da ita kasara sai ta zamanto tana da idan tana da idan tana da shadda saboda nunu tawkidin mushaddada sai ka mayar ka bawa nunu din zamanto yana da kasara misali tasbirani tasbirani sai ka ce la tasbirani la tasbirani asalin haƙƙin nunu tawkid wanda ya kasance yana da shadda haƙƙinsa shine koyaushe ya kasance yana da fata kamar da zaka ce la tasbiranna la tasbiranna la tansurunna kake bayi fata kenan to anan hikimar da yasa kamar kamar yadda muke faɗa koyaushe larabci shiryayyen yare ne idan ka ce tasbirani tasbirani ka cire nunin alama ta rufu'a ne wannan nunu din da ka cire tana da kasara to kaga kenan tunda nunu din da aka cire din tana da kasara wannan nunu tawkidin ko da haƙƙin sa fataha ne a duba kuma haƙƙin nunu din da aka cire a duba haƙƙin nunu din da aka cire tunda nunu din da aka cire yana zaman zaman sa haka kuru to a ɗauko wasalin wancan ɗin nunu ɗin da aka cire a ba wa nunu tauhidin ko da wasalin sa na asali fataha ne kaga wannan adalci ne na ne adalci ko a komai ana buƙatar adalci saboda haka karaci an cire shi gaba ɗaya kamar yadda yanzu misali za a ce a matsayi ne matsayi ne na gwamnati a ce aiwa ne kwamishina ne to sai nuwansa ya kare ko ya yi ritaya an cire shi to sai a duba dan wanne lokal gaman ne ya ce ta yi dan fatarsu ne to a kawo dan fatarsu a sa a wajen a gwamnati ne inda dan fatarsu ne ritaya ya bargu a kawo dan fatarsu a sa a wajen to kamar wannan ne tunda nunu nunu tasniya aka cire nunu tasniyan nan nunu tasniyan nan da aka cire to tana da wasu ne kasara ne to saboda haka wannan nunu tawkidin da aka kawo aka cire nunu tasmiya din a sanadiyarsa to a ɗauko kasaran nan na nunu tasmiya din a bashi ya zamanto mai du mai karatu zai gane cewa aƙalla za ga gane cewa ai nunu tasmiya aka cire shi me dalili ba ka ga nunu tawkidin an bar an ɗauke masa wasalin sa na asali an kawo kasara an sa a gani to shi yasa anan yace maka yace al-musnadu bi alif ithnaini yace tuktaru fihi nunu thaqilatan tuktaru fihi nunu thaqilatan za za yi wa nunu din kasara ko tuktaru fihi nunu thaqilatan nunu din za mu kasara tasbirani sai tasbirani kamar yadda ake wala tattabi'ani wala tattabi'ani asalin sa tattabi'ani tattabi'ani sai aka cire nunu nunu din da take zuwa bayan alif ismail aka kawo nunu tawkili sai aka bayi wasalin asar asar wa wasalin asalin nunu nunu tasmiya din kenan shine shi al-musnadu ila al-musnadu li nunin niswa yace to تفصيل تفصيل فيه ألف ألف بين النونين wanda fili mudari wanda aka danganta aka danganta shi zuwa nunun niswa nunun niswa tafsilu fihi alifu bainan bainan nunaini sai alif ta raba tsakanin nunun din guda biyu nunun din guda biyu din sai alif ta raba misali tasbirna tasbirna idan ka ce kace kace tasbirna to ya kace tasbirna tasbirna ne tasbir tasbirna ne sai ka kawo alif ka raba tsakanin nunu din guda biyu ma'ana bayan fi'ilin ya cika misali tadribna tadribna ko yadribna kaga fi'ilin ya cika sai ka kawo nu sai ka kawo nunu alif kasa sai ka kawo nunu to kidi sai ka zo ka sa tsakani sai zaman to tar abu ya zaman to tab tadrib na ni tadrib na ni anan ba dan wannan alif din alif din da ya raba tsakanin ba wannan alif din da ya raba tsakanin ba za a samu ishtibahi za a samu misalin da zaka ce la tad la tad la la zaka ce la tadri la tadrib nan na la tadrib nan na zai yi kama da fi'ili wanda ba shi da nunin nisuwa wanda aka sa masa nunin tauhidi sai aka zo saboda wannan aka zo aka raba tsakanin nunin din guda biyu saboda kar a samu kamanni tsakanin ne nunin nisuwa da kuma wanda babu nunin nisuwa aka ce la tadur la aka ce la tasbirna ni la tasbirna ni sannan kuma anan ba dan wannan alif din ba nunu guda ukun nan gaba ɗaya za su su haɗu a wannan wuri gaba ɗaya za su su haɗu sai aka zo aka raba tsakanin da alif to shi yasa yace al musnadu al musnadu li nunu niswa tafsilu fihi alif bainan nulaini alif din za ta raba tsakanin nunu din guda biyu nunun na farko nunun niswa wanda take nuna jam'i na mata nunun na biyu nunu tauhidi ولا تكون نونه إلا ثقيلة مكسورة يتسم wannan nun din ba za ta kasance ba sai mai shadda da ke nunu tauhidi kala biyu akwai mushadda da akwai mukaffafa to ba zai yi tare da nunun nisuwa ka kawo nunun mukaffafa ka sa ba dole ne sai kasance mushadda da za ka sa saboda menene sukuni biyu ne za su haɗu misalin da za ka sa nunu tauhidi khafifa anan in ma ka ce لتدبر لتصبر لتصبرنن لتصبرنن kace haka latasbirnan ka sa nuni tawkili khafifa jana wai ma kace latasbirnan latasbirnan idan kace latasbirnan abinda muka fara na ishtibahi kamanni da fi'ilin da ba nunin yusu a cikin zai kasance idan ka ce la tasbir nan kuma sukuni biyu sun hasu a larabci ba a so sukuni biyu marar dalili marar dalili su zo su haɗu to saboda haka to sai kasance dole ne in dai nunin mutuwa ne to nunu tausilin ka yi amfani da mushaddada ba mukaffafa ba da ya ce makuratan kuma saboda idan ka ba in ka ba wannan nunu tausilin da ta zo bayan nunun nisuwa fata za ka ce la tasbirna na la tasbirna na za ka ce za ka zo in ka bashi fata ko kuma ka cire alif din ka ce la tasbirna na la tasbir la tasbirna na to a lokacin da ka ce la tasbirna na ka zo ka sa nunu nunu tauki din nan ya zamanto yana da fata to shi nunu tauki hukuncinsa ba zai kasance yana da fataha ba sai idan fataha ne gabaninsa kamar za ka ce latakshayanna latakshaya latakshayanna latakshayanna ko kuma ka takaice sai dai ya kasance wasali ne a gabansa ka ce latakshayanna ko ka ce misali latakshawunna ko latakshawunna kaga damma ko latadribinna kaga kasara wasali ne a tsakani in ya zamanto yana da fata to anan kuma fa sukuni ne a gabaninsa in ka ce latasbir na ni alifin da ka ƙara ɗin alifin da ka ƙara sukuni ne a kansa da shi kuma in dai fata kake so ka sawa nunu taukili ya kasance gabanin nunu taukili din ya zamanto wasali ne ko fataha ko zamma ko kasara amma ya zamanto sukuni to ba zai yi kaza masa fataha ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa a tasmiya ma aka bayi kasara saboda alif tasmiya din da yazo kamar da wani dalili daban kamar da muka bayyana nunu nunu tasmiya din da aka shirya yana da kasara to saboda wannan ne ba zai yi nunun tawkili da aka kawo bayan alif din nan da kakkaraba tsakaninta da nunun nutsuwa dole ne sai ya kasance kasara al-musnadu li ya'il muqatabati wanda aka danganta shi zuwa ya'ul muqataba aw wawul jama'a ko kuma wawu na jam'i to zafu fihi al-ya'u wal wawu ya din da wawu din za a zo a cire misali tadribina tadribina taqdina sai ka ce tadr la tadribina ya din kashiri sai ka ce la taqdina ya din kashiri minunun nutsuwa kuma tansuruna tansuruna tansuruna sai ka ce la tansurunna la tansurunna sai ka cire wudin gaba daya wudin sai ka cire shi shine illa fil mutal illa fil mutal bil alif sai dai idan fi'ilin yana dauke da harfin illa alif alif din da aka asalin ta ya ne aka canja wannan in harfin illa alif ne aka canja sai ce fatabqa fatabqa ya'ul muqatabati mafsuratan ya'ul muqataba sai ta kasance tana da kasara misali take kace sai kace sai kace taqdina misali taqdina sai ka ce abin nan tas'a sai ka ce tas'ayanna ko ko takshina sai ka ce takshiyan sai ka ce takshinna a wannan lokaci ita yawul mukhataba din sai ka bar yawul mukhataba din ya kasance tana da kasara yawul mukhataban zaka bata kasara wa wawul jama'a sannan kuma wawul jama'a kuma a wannan lokaci to sai ka zo ka bada mazmuma sai ka zo ka bada kasara misalin wannan idan ka ce tarda idan ka ce tardaina ka ce in ka ce an in ka ce anti tardaina anti tardaina sai ka ce la tardiyanna la tar la tar da la tardiyan la tarday la tardayanna sai ka ce an antum أنت ترضى سيكتي ترضونا ترضونا سيكتي لا ترضى ونا لا ترضى ونا أو أن الوقتي ياقن سيك بتا دا كسرة ووضن كما سيك بتا دا لما هكما وانا شيني كما يدى منشا بيان شيوا إتيا ألوكتين دا abinnan mahaifiyar yaɗin mahaifiyar ya koyaushe ta fara ne kamar yadda mahaifiyar damma ko mahaifiyar wau ko yaushe damma ne ma'anar mahaifiyar wau ko mahaifiyar ya saboda ita damma ita ce take haifar wau ita kuma kasara ita ce take haura take haifar ya to saboda haka ne ya'ul mukhataba da ke ya'un ce sai ka kawo kasara wawul jama'a kuma da ke wauce sai ka kawo damma saboda kasara ita ce take haifan ya sannan damma ita ce take haifan wau sai yace wal amru kal mudari'i inda tawkili duk hukuncin da muka bayyana na baya na fi'il mudari'i yace in fi'ilin ya zamanto amru ma to zai kasance kamar waɗannan hukunce hukunce waɗanda muka bayar ne na fi'il mudari'i dalilin wannan shine shi filul amri din da ana dauko shi a filul mudari'i ne filul mudari'i ne mudari saboda haka ne ma saboda haka ne ma ya kasance saboda haka ne ma sai ya kasance a a muqrabi a wajen kufawa filul amri suna mishi iradi saboda cewa suka yi tunda an dauko shi a fili muqrabi to dole shi mai zama su muqrabi ne فعل مضارع فعلي معرب معرب tunda fi'ili ne mu'arab to an dauko shi daga fi'ili mu'arab shi ma sai zaman sa mu'arab sai basrawa suke mishi bina'i wannan mun yi bayani akan darasin ka'idodi na tauhidi kenan nan kuma yace ni'ima wa bi'sa ni'ima da bi'sa ni'ima da bi'sa fi'ilai ne guda biyu fi'ilai ne guda biyu waɗanda aka canja musu sura aka canja musu sura surar daga wazani na fi'ili sai ya koma wazani na ismi wannan shi yasa ya zama to hukuncin su daban yake da sauran fi'ilai misali asalin ni'ima din na'ima ne na'ima asalin bi'isa ba isa ne ba isa kamar yadda kowannen su ya zo wajenin fariha wazani na fariha fariha to shi ne sai aka aka mayar da shi wazali na tir a ismin idan ka ce tir ko ka ce bi'ir ka ce bi'ir ya zo ala wazni fi'il ne yana ɗaya daga cikin wazunnuka guda goma sha biyu na na ismi filafi in ka ce bi'ir ka ce ka ce bi'ir ko ka ce tir wazanin sa fi'il ne sai na'ima da ba'isa din sai aka mai da su wazanin bi'ir wanda su fi'ili ne aka ɗauko wazani na ismi aka ba su to saboda haka hukuncin su ya bambanta da sauran fi'ilai waɗanda aka saba shi yasa idan ka ga inna allaha ni'ma inna allaha ni'ma ya izukum ko ni'ma ya izukum din nan na cikin qur'ani da yazo a wasu wurare ni'ma asalin sa ni'ima ma ya izukum ni'ima ma ya izukum ni'ama ma ya izukum ni'ama ma ya izukum to da aka zo a yi idghamul kabir anan to sai aka ce to a mayar da shi din zuwa asalinsa sai aka mayar da shi na'ima ma ya izukum ko fa na'ima ma hiya to na'ima ma to shi kenan sai aka yi idgham na'imma na'imma na'imma to shi yasa qalun da duri da shuba gane qalun annafiya da al-imam duri an abi amr al-basri da shuba al-hab yake duba asalin al-qira'a yake duba asalin inna la ni'ma ya'idukum ko ni'ma ya'idukum sai ikhtilafi ko kuma su yi sukuni abin nan asalin suke dubawa ni'ima ni'ima ni'ima ma ni'ima ko ni'ima suke dubo na asalin to wannan ne yasa wannan waɗannan firai guda biyu hukuncin su ya bambanta da sauran firai din kamar yadda zamu karanta hukuncin su kamar haka al-amsila ni'ma al-qa'idu Khalid ibn al-Walid ni'ma masdar al-qibbi nil ni'ma watanan للجمهورية العربية المتحدة نئم ما تسعى إليه الكسب الحلال بئس الخلق الكذب بئس جليس السوء النمام بئس سلاحا الوشاية بئس ما تتصف به الكسل حبذا جو مصر لا حبذا السرعة لا حبذا السرعة الطائشة a nan waɗannan misalai in ka kawo ni'ima akwai abin da ka yaba sannan kuma akwai wanda ka keɓanta yabon da shi akwai abin da ka yaba akwai kuma wanda ka keɓanta yabon da shi akwai kuma kalmar da ka yi amfani na yabo sannan idan ka ce bisa akwai abin da ka kushe akwai abin da ka keɓance da kushewan akwai kalmar da ka yi amfani da ita wajen kushe wannan abu misali idan ka ce ni'ima da ita wannan kalma ka yi amfani kai ya ji wani abu me ka yaba kiyada jagoranci ka ce ni'imal qa'id ka ce ni'ima masdar ka ce ni'ima watanan ka ce ni'ima ma ka yabi abubuwan da suka zo bayan ni'ima ko ka yabi abubuwan da suka zo bayan bi'is ka kushe abubuwan da suka zo bayan bi'isa ne sannan abin da ke kayyade shi wa ka keɓanta yabon ko wa ka keɓanta wannan kushiyan da shi to shi ne ake cewa mafsutun bil madihi ko a ce mafsutun bil zammi misali na ce ni'mal qa'id ni'mal qa'id sai in ce Khalid ibn al-Walid wanda na keɓance da yabon kiyada shi ne Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid sai zamanto annil ko kuma ya zama al-jamhuriyya al-arabiyya al-mutahida ko kuma al-halal wayannan duk su ne anan ake kiran su maqsusun bil madhi maqsusun bil madhi maqsusun bil madhi sannan idan ka zo ka ce bi isal khuluqu al-khuluq wannan shi ka kushe jalis shi ka kushe silaha sai kuma ma waɗanda ka keɓanta su da wannan kushiya al-kadhibu النمام الوشاية الكسل الكسل waɗannan su ne ka kushe ka kushe su kenan dole ne a waɗannan su dai ni'ima da bi ni'ima ka yi amfani da ita wajen yabon abu bisa ka yi amfani da ita wajen kushe abu sannan kuma dole he ka kawo abin da ka yaba ko abin da ka kushe sannan kuma sai ka kawo wanda ka keɓanta shi da yabon ko wanda ka keɓanta shi da kushiyan waɗannan abubuwa guda uku dole ne sun zo daga ciki sai dai shi mafsusun bil madihi ko mafsusun bil zammi din idan akwai wata karina za ka iya cirewa idan an san da wa ake to ba sai ka ambace shi in ba a sani ba babu wata karina to shine za ka zo ka faɗi abin saboda idan ba ka faɗa ba ka faɗi wani hali ko wani abu kaya ba to ba ka faɗi wanda ke keɓanta shi da yaba wa wannan halin baka faɗe shi ba idan ya kasance an san shi dama ko kissa ce labari kake bayarwa to za a ciki wanda kake ba da labarin a kai a kansa shi ta yaba ko kuma shi ka kushe misali a kissar annabi suleiman alaihissalam akwai ni'amal ab kaga kenan maksusun bil madi zai zama suleiman alaihissalam a kisar annabi ayyub alayhi salam akwai ni'mal abdu inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu kenan anan maksusun bil madi zai zama to ayyub alayhi salam to in an sani a kissa ko a karina to za ta yi shire shi ko kuma yadda za ta ga ko ina a cikin qur'ani an kawo wa ma'awahu jahannam sai a ce wa bi'sal masir ai biya jahannam saboda an faɗi jahannam an faɗi jahannam din a baya agani wa ma'awahu nar ya ce wa bi'sa maswa wa bi'sa maswa zalimi wa bi'sa ya ce to annar din da aka faɗa na baya shi aka kushi anan wa ma'awahu jahannam wa bi'sa mihad to wa bi'sa mihad abin jahannam wanda aka faɗa na baya idan an san shi za za a rigaya za a bar shi za a bar shi ba sai an ambace shi ba wannan dangane da ni'ima da bi'sa kenan sannan kuma in kai amfani da ni'ima ko bi'isa dole ne shi abin da ka ku kaya ba ko ka kushe din bayan ni'ima ka sa masa al ko bi'isa ka ce ni'imal qa'idu bi'isal khuluqu idan baka sa masa al ba wato al na ta'arifi to ka sawa sunan da ya zo a bayansa ni'ima mazdaru kaga mazdarun nan baka san al ba sai ka ce ni'ima mazdarul hisbi ismin da yazo bayan bayan bayan sa din sai ka sa masa al kamar inda da kace bi'isa jalisu jalisu baka sa al ba sai ka sa wa ismin da yazo bayan sa bi'isa jalisu su'i as-su'i ne ka sa masa a ko kuma ka kawo ismi mansubi mumayyiz tamyizi ya zamanto shi ne abin da kake so ka yaba ko ka kushe misali ni'ima sai ka ce watanan watanan ka ce bi'isa sai ka ce silahan silahan watanan din shi kake so ka yaba silahan din shi kake so ka kushe shi ka kawo shi mansubi mumayyaz au ko kuma ka kawo mubhami ka kawo wani abin da kawai a rufe yake ba san menene shi ba da kace ni'ima ma tas'a ni'man ma tas'a ilayhi ma ma tas'a ilayhi al-kasbu al-kasbu al-halal yace ni'ima ma ma dinnan abu ne rufaffe ni'ima ma ka kawo a bayan a bayan ni'ima da kace bi isa ma ma din abu ne rufaffe sai ka kawo a bayan bi isa to dole ne in dai za ka yi amfani da ni'ima ko bi isa ka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan salo guda hudu ko ka sa a al a fa'ilin shi ko ka sa a al a mudafin ilaihi na fa'ilin shi ko ka sa ka kawo shi mansubi mumayyiz ko ka kawo ma wanda ake sa ma din to shine wanda muka yi bayanin sa a baya ni'imma ni'imma ya rubutu ni'imma ya rubutu saboda yadda muka bayyana a baya ni'imma asalin sa na'ima ma na'ima ma ya na'ima din shine asalin wazanin fi'ilin kamar da muka bayyana to shine da ake so a mayar da shi a yi idrarami to sai aka ga idan za ka yi idgham a nan ni'imama ni'imama sukuni biyu za su haɗu nimma ga sukuni ayin din ga kuma sukuni na idgham din saboda mimun din da yake da fata ba zai yi kai idgham din sa cikin mimun da zai zo a nan gaba ba sai ka mayar da shi yana da sukuni ya kasance kenan ni'a ni'a ainun din yana da sukun mimun din ma ni'am shi ma yana da sukun to duba sukun biyu din da za su haɗu sai suka ce to mu mayar da shi mana asalinsa mu mayar da shi ne asalinsa shi ne na'ima ma ce to ai idan muka mayar da shi asalinsa wannan irabi din da muka masa daban da saurin filai ‘yan uwansa ɗin menene dalilin yi masa kamar bayanin da na yi muku da farko kenan kaga shi a nan ni'ima ɗin nan an masa irin wannan iradi daban da sauran filai saboda menene an ɗauki wazanin isini an bashi to idan aka mayar da shi wazaninsa na dafa shin shi ɗin ya ci sauran wasu filai ne abin nan haƙƙi yadda shi za a bashi keɓantaccen wani irabi a bar su ko kuma yaya za ka ce to a raba daidai a raba daidai ne daidai kar a mayar da shi asalin asalin a gan shi a ciki kuma canjin ma da aka yi shi ma a gan shi a ciki to aka ce yaya za a yi yadda za a yi ainun din a asali ba yana da kasara ba na'ima ala wazni fariha ba mu ba wa ainun din kasara mu duba asalin wazaninsa na fariha din sannan nunun din asali ba tana da fataha ba na'ima ba to shi kuma kar mu mayar kar mu ba wa nunun din wasalinsa na farko mu bar wasalinsa wasalinsa na canji na wazanin ismi din mu ce ni'imma ni'imma kaga wannan kasara din na nunun din kasara ne na ni'ima wanda aka canja shi daga wazanin fi'ili aka mayar da shi wazanin ismi wannan kasara na ainun din kuma kasara ne na asalin wazanin sa na fi'ili na ima a lokaci guda an jefi tsuntsaye biyu da dan wani bangaren sa fi'ili wazanin fi'ili shine kai ainun din da aka bai kasara na ima wani bangaren sa wazanin ismi kasaran da aka bawa kasaran da aka bawa nunun din nunun din nunun din ni'ima din sai zaman to ni'imma ni'imma kenan ni'imma sai zaman to ni'imma to ta wannan bangaren shikenan sai aka ce to shikenan an yarda da wannan an yi adalci tunda an yi haka to shikenan sai za a iya bashi wannan iradi din wanda aka kirkira masa shi kadai wannan a dangane da wato ni'ima da kuma bi'isa ne da irin salon da ake amfani da su sai irajin su irajin su kala biyu ne kala biyun nan menene ni'iman ni'iman nan ni'imal qa'idu in ka duba asalin wazanin sa fariha din nan kaman ka ce na'imal qa'idu ne na'imal qa'idu ne kenan zai zama to jumla fi'liya ne zai zama to jumla fi'liya in ka duba asalin sa to tunda jumla fi'liya ne to Khalid ibn Walid ko kuma Khalid ibn Walid wanda yake mafsusun bil madhi ko duk wani mafsusun bil madhi ko mafsusun bi zammin da muka ambata karshe karshe masu rafa'a to su kasance shine mubtada din shine mubtada wannan jumlan ni'mal qa'idu din ko jumlolin ni'ima ni'mal qa'idu ni'ma masdar ko bi'sal khuluqu bi'sa jalisul jism sai kasance jumlatun fi'liyyatu fi mahalli raf'i sai zaman to khabar mubtada wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da malaman nahwu suke kashin shi kashin shi kun san idan khabar ya zama to jumla fi'liyya dole ne ya zo a ƙarshe sannan kuma khabar ne ya zo jumla fi'liya kuma ya zo a ƙarshe ya zo a farko ya zo a farko ba ƙarshe ba yanzu misali ba zai yiwu a iradi in dai ba a ni'ima da bi isa ba ba zai yiwu misali ka ce ba zai yiwu misali idan ka ce zaidun zaidun daraba khittan زيد المبتدا ليه جمله انا ضرب خطا جمله فعليه في محل رفع خبر المبتدا بزي يوكي ضرب خطا زيد با kace wannan jumla fi'liya din sun shine jumla fi mahalli rafin sai kace abin nan abin nan khabar ne muqaddam ba zai yi ba saboda me fi'ilin ba ni'ima bane fi'ilin ba isa bane to amma da ke shi wannan an duba asalin sa ne kamar yadda zaka iya kawo jumla ismiya ya zamanto khabar muqaddam to nan din ai fi'ilin an mayar da shi sura ne ismi wannan aka duba da aka duba wannan ne aka zo aka ce to ai iradin sa jumla fi'iliya tunda asalin ni'ima da fi'il din fi'ili ne sannan kuma idan aka yi iradin sa jumla fi'iliya a ce khabar ne muqaddam khabar ne muqaddam saboda menene saboda duba asalin sa din ai ismi a duba a wazanin da aka bashi din a yi na isini ne to daidai wannan lokacin sai aka jefi tsuntsaye biyu da gangare guda daya kamar da muka bayyana na baya au ko kuma ni'mal qa'idu wannan ka akasa kai kai akasin wannan i'rabi mubtadan ya zamanto khabar khabar din ya zamanto mubtada kai akasin sa wannan i'rabin sa kowanne ja'idi ne kenan shi kuma habbaza habbaza shine ni'ima la habbaza kuma shine bi'isa sauran abubuwan da ka ba su duk sai ka ba su sai ka bashi wannan abubuwan da ka ba sai ka bashi misali habbaza jawu misra la habbaza sur'atu ta'isha sannan anan habbaza jawu misra habbaza jawu misra la habbaza la habbaza a sur'atu ta'isha wannan zazaɗin da aka faɗa shi ne abin da aka kushe ko in ka ce habbaza shi ne a matsayin abin da ka yaba in ka ce la habbaza zaɗin shi ne a matsayin abin da ka kushe sai dai a nan zaɗin ba zai sarrafu ba yana na halin sassaka ko namiji ne za za ka ce habbaza a namiji habbazihi a mace ba ko sassake ba za ka ce habbaza ni ba ba za ka zo ka ce abin nan zaɗin dai ba zai sarrafu ba kamar da ibn mali yace wa hawa yudahil musala wato yayi kama da misali masalli masallin da laraba suke bugawa kawai da lafazi guda ɗaya za ka buga wannan misali wa namiji wa mace wa mutane biyu mutane da yawa maza ko mutane da yawa mata da misali guda ɗaya saboda haka habba zaɗin nan ba zai canji ba in ka ce habba za ni'ima idan ka ce la habbaza bi'isa wannan habba din habba habba din habban shi zai zamanto a matsayin fi'ilin da kai amfani da shi wajen yabo zaɗin shi zai zamanto matsayin abinda abinda ka yaba ko ka kushe sannan jawu misra ko as-sur'atu fa'isha zai kasance mafsusun bil madi ko kuma mafsusun bil dammi to shi wannan baya canjuwa wannan shine hikimar da ya sa a cikin karatunmu na nazimatul illa muka ce idan habba za'in ya zo yana wakiltan ni'ima fi isa ga wannan lokaci a wajen rubutu haɗawa za ka ha gane ai za ka rubuta misali habba ɗin za ka ja ba ɗin ka haɗa shi da za in ka raba to zaɗin habba zaɗin ba yana wakiltan ni'ima ba ne kaga ta nan zaki gani illahi yana da alaka da ma'ana sosai kamar da muka bayyana a karatun mu na bai musu dinga misali na ce habba za zan yi rubuta habba din daban in zo rubuta za din daban in nayi haka to babu alakar wannan iradi da ni'ima amma idan na rubuta habba na ja ba din na hada shi da zaltin to wannan habba za din yana ɗauke da ma'ana ne na fi'isa yana ɗauke da ma'ana na fi'isa sannan kuma akwai wasu fi'ilai bayan wannan akwai wasu fi'ilai bayan wannan waɗanda suke zuwa da ma'ana na habbaza ko fi'isa ɗin ibn mali alfinsu yake cewa waj'al ka fi'isa sa'a waj'al fa'ula min ji salasatin ka ni'ima musjala waj'al ka fi'isa sa'a sa'a in ya zo maka kamar yadda shi kamar isa ma'ana kai masa irabi irin da bisa sa'a waje al ka bisa sa'a ai waje al bisa waje al sa'a ka bisa sa'a misal sa'a masala lil qaumil ladina sa'a masala lil qaumil ladina kaman ka ce bisa masalan al qaumil ladina sa'a din yana irabi ne yana da irabi za ka masa irin na bisa kenan waj'al ka bisa sa'a waj'al fa'ula min zi talatatin kalima duk fi'ilin da ya bar babinsa kama yadda shi ala wazani fa'ula fi'ili sulasi to kai mishi iradi ka bashi ma'ana irin da ni'ima misali daraba wazanin sa shi fa'ala ba fa'ala idan na ce daruba zaidu daruba zaidu to na tashe shi a wannan babin na tashe shi a babinsa na daraba na bashi babu zaruba zaruba to ne na na yabawa na yaba mana zaidu na yabawa wannan dukan da aka yi din na yabawa mana duk fi'ili sulasi wajen alkabi ta sa'a wajen alfa'ula min bi salasati kalima muzdala in fi'ili sulasi ne ka bar ka dauke babin sa kamar yadda shi wazani fa'ula zai bada ma'ana na ni'ima kamar yadda za'a yake bada ma'ana na bi'sa alqawaid ni'ima fi'lun lil madhi wa bi'sa fi'lun lil zammi wa bi'sa fi'lun lil zammi wa yajibu fi fa'il kulli minhuma an yakuna muqtarinan an yakuna muqtarinan bi al aw mudafan lil muqtarin biha aw dami أو ضميرا مستترا وجوبا مميزا بنكرة أو كلمة ما يتي نئمة فيل للمدي نئمة فيلين نيبون أبو وبئس فيل للذم بئس فيلين نكوش أبو ويجب في فاعل كل منهما واجبين فاعل قوة لدى تكنسو أن يكون مقترنا بأل يكسنش أن هذا شدأل أو مضافا للمقترن بها ko an yi idafansa zuwa abin da yake haɗe da alɗin au damiran mustatirar ko ya zamanto damiri ne mustatir wujuban wanda wannan damirin wajibi ne a yi istitarin sa mumayyazan an yi shi tamyizi an yi tamyizin wannan damirin misalin kace ni'ima a cikin ni'ima din akwai damiri sai kace watana watana kace bi'isa a bi'isa din akwai damiri sai kace silahan damirin ne ka fassara ka fito da shi kaman ka faɗi abu so biyu ne da farko ka faɗe shi a ɓoye na biyu kuma ka faɗe shi a bayyane maimakon ka sani kaman ka ce ni'imal watanu watanan ne bi'isa silahu silahan to ni'imal watanu din sai ka cire watan alwatan din mai al ka cire shi ka bar shi a ɓoye a damiri kace bi'isa silahu bi'isa silahu silahan sai ka cire as-silahu mi aldin sai ka mai da shi damiri a boye wannan wanda ka fada din me me me nasaba shine zai fassara zai fito da wancan wanda ka boye ka mai da shi damiri sai ka ce ni'ima watanan kace bi'isa sai ka ce silahan to shi yasa yace au damiran mustatiran wujuban mumayyazan wanda aka yi tamyizin su aka fito da shi bi nakiratin da nakira watanan da aka fada ko silahan da aka fada au kalimata ma ko kuma ya zamanto kalima na ma ma'ana fa'ilin sai kasance kalima ne na ma idza ta'akhkhara al-mafsudu an al-fi'li uriba khabaran li mubtada'in mahdhufin wujuban yace idan mafsusu din al-mafsusu din ko bil madihi tare da ni'ima ko bil zammi tare da bisa ko sa'a idan yazo a karshe anil fi'li yazo karshen fi'ilin yace uquri ba khabaran li mubtada'in mahdhuf sai kai mishi irabi khabar ne na wani mubtada wanda yake mahdhuf in yazo karshe abin da yake zo karshe mafsusun bil madihi din zaka iya kawo shi a farko ko mafsusun bil zammi kamar misali kace zaidun sai ka ce ni'imar rajulu asalin sa ni'imar rajulu zaidun sai kace zaidun ni'mar rajulu idan kace ni'mar rajulu zaidun mafsusun bil madhi din ka kawo shi karshe to in ka kawo shi karshe kana da iradi guda biyu iradin nan guda biyu sai ka mai da shi khabar li mutada'il ma'zufin wujuban sai zamanto asalin sa ni'mar rajulu huwa zaidu sai ka cire huwa din mubtada ma'zuf kenan ka cire shi sai zaidu din zai zama to khabar din aw mubtada'un ko kuma ya kasance mubtada ne khabaruhu jumlatu qablahu kamar da muka bayyana dazu ya kasance wannan mafsusun bil madhi din ko bi dhammi ya zamanto mubtada ne khabar din sa jumlar da ta zo gabaninta shine jumlar ni'mar rajulu din ko bi isar rajulu ko wannan jumla din shine khabar din sa kaga kenan zai zamanto جملة فعلية في محل رفع تكش خبر مقدم خبر مقدم سابان أبن دا أكا تنشي أكا تنشي أي إرادي كنا وإذا تقدم الفعل أؤرب مبتدا ليس غير إذا كما فعل إذا فعل كما يقبات فعل ني يزو يزو فرقو gabannin maksusun bil madhi ko maksusun bil dhammi yazo sai ce uriba mubtada shikenan sai a yi mishi irabi a matsayin mubtada ne laysa ghayru ma'ana yana nufin maksusun bil madhi aw maksusun bil dhammi sai ka mishi irabi a matsayin mubtada fi'il ta'ajjub fi'ili guda biyu waɗanda ake amfani da su wato wazani guda biyu da ake amfani da su wajen mamakin abu in kai mamakin abu waɗannan wazannuka guda biyu akwai wazanna ma afala akwai wazanna ma wal akwai wazanna afil bihi zaka ce ma adala al qadi sai ka ce a'adil bihi ma anqal ma'a sai ka ce anqi bihi ma ashadda azdihamul malha sai ka ce ashidid بازدهاده بازدهامه ما أصعب كون الدواء مرا فيكش أصعب بكونه مرا ما أشد ما أشد خضرة الزرع فيكش أشد بخضرته ما أقبه أن يؤاقب أن يؤاقب البريء أقب بأن يؤاقب ما أدر ألا يصدق الصانع إدرر بألا يصدق إدرر بألا يصدق haka ce almadu a filin nan guda biyu ma'af'ala da ma'a da af'il bihi kowanne daga cikin su fi'ili ne jamidi yanin ne fi'ilin jamidi yadda ka gansu haka za ka zuba musu ido haka za ka zuba shi ne ma'ana jamidi shi yasa amurin ɗin shine wazanin na biyu af'il bihi ko kaci anke bihi asbir bihi ko ajmil bihi wannan wazanin sa din fi'il madi ne sai aka zo da shi a siga ta fi'il amri abinda ake nufi da wannan shine salo ne yadda zaka bi ka yabi abu ko ka nuna wannan abun yana da kyau ka yaba shi ko ka nuna ka kai mamakin wannan abun sosai wanda wannan yana ɗaya daga cikin hikaya da ake kawowa abin nan abu da aswad duwari ya je gun sai na ali ya ka'a da usuli ka'idodi ka'idodi na ijirazi ka'idodin na saboda yaransa suna zuwa gidan sai na ali su kuma kwarai shawa ne sai na ali an san matsayin shi iya larabci fasihi baligi yaran da suke zuwa suke shafaduwa da ya'yansa suna iya larabci sosai to shine wata ran esta irin dare an yi dare tukuna farin wata ya fito da taurari yayi saman nan to shine tace ma ahsana sama ma ahsana sama ka saman nan yau da kyau yake shikenan sai mahaifinta din sai ce Allahu Allahu alladhi khalaqaha huwa ahsana ai wannan kaba ne kuskure wannan yine matsalar wanda bai iya larabci ba ka gane shi abin da aka faɗa daban yadda zai tsince shi daban shi ya ɗauki ma ɗin istifaniya ne kamar yarinya ce karama tana tambayar babanta menene ne ya kawata ya mayar da wannan saman ne ya zama to yana da kyau menene shi ta Allah da ya halitta sama shi ne kawata sai mai da shi na da kyau ita kuma ba haka take nufi sai ce ma zalika aratu ya ya addace ba haka ne nake nufi ba ina mamaki ne da saman yake da kyau ba tambayan ka ne ba sai ji kunya saboda wazanin ma af'ala din yana bada mamakin abu ma af'ala yana bada mamakin abu ba tambayar sa take ba to shine ya dade ya koma ya je gidan sai na rage ta kuna koya yayan mu abin da ban kuni ba ta ji kunya ya wannan lamarin da kai larabci shi ne ne ga kai dudu ka wai to shine ya fara daukar ka'a da ka'idoji na nahau dai bayan daya har ya rika ya zaman to nahau duk a hada wannan a hada wannan a hada wannan ya yi mutunci ya nuna a hankali ya zama fannin ilimi ya zama kansa shi misali qur'ani kutilal insanu ma akfarahu ma akfarahu ka mutum da kafirci ka ina mamaki mutum Allah ya halice shi Allah ya halice shi kafa cewa wanda ya halice shi shine ba ma'anarsa ko kuma fa ma asbarahum ala nar ka ina mamakin haƙurin da ‘yan wuta suke yi wa wuta ko suke a cikin wuta ina mamaki ma'ana haƙuri marar amfani zai haƙuri ne amfani a ce haƙuri kuma marar amfani ma asfara ma asfara wannan sigogi ne siga ne na mamakin abu a gane wannan siga za ka iya kawo shi ma af'ala ma af'ala ko ka kawo shi af'il in ka ce ma adal alqadi ka alqalin nan da adalci yake kana mamaki ko ka ce a'adil bil qadi a'adil bil qadi kai alƙalin nan da da adalci yake da waɗannan sigogi guda biyu ne za ka nuna mamaki kai mamakin abu kenan waɗannan sigogi guda biyu suna da hukunce hukunce idan ma af'ala ne to ismin da ka kawo a bayan shi za ka ba shi nasaba ma ma a'adala al qadiya ko ma anqa ma anqa al ma'a kuka ce ma ahsana zaidan ma ajmala zaidan haka za ka kawo in kuma af'il ne za ka yi shi zarra da ba za ka ce a'adin bil qadi ajmin bi zaidin ahsin bi zaidin sai ka kawo shi majrurun ba to a duk lokacin da ka ga a duk lokacin da kake da wasu abubuwan da sharuɗa ba za su ba su cika ba saboda waɗannan fi'ilai guda biyu ma'af'ala da ma'af'ala da af'il bihi suna da sharuɗa zai faɗe su a nan gaba idan waɗannan sharuɗa ka rasa ɗaya daga cikin su to shikenan sai kai amfani da wasu kalmomi waɗanda za su nuna wasu kalmomi su waɗannan kalmomi da su za ka gina da su za ka gina wannan abin da kake mamaki a kai misali wannan misali adala din sulasi ne sulasi ne sai ka gina shi ma af'ala ko ka gina shi a'adil to a lokacin da ya zaman to ba sulasi bane fa mazidi ne fa ma ashadda ma ashadda zihamul malha sai ka kawo ashadda ka sa masa ma kace ma ashadda zihamul malha ko kace ashidi dizihadi saboda fi'ilin izdiham din bai cika sharuɗan ba kace ma asaba ma asaba kauna dawa'i murran sai kace asif sai kace asif sai kace asif bi kaunihi bi kaunihi murran saboda kaunu din ba zai kace ma aswana ba fili ne nafisi fili ne nafisi sai ka kawo ma asaba kuma ka kawo masdarin kaunu din kace ma ashadda khudra ma shadda qudrata zar'i shi qudra din fi'ili ne da yake bada ma'ana na launi ko launi sai ka kawo ashadda sai ma ashadda kuma ka kawo qudrata zar'i ko ka ce ashjil bi qudratihi haka nan zaka ce ma aqbaha an yu'aqaba al-bari'u aqbih bi an yu'aqaba ma adarra alla yasduqa as-sani' ma'ana me sana'a abin nan rashin gaskiyan mai sana'a da cutar da shi yake yana cutar da shi kana mamakin yadda rashin gaskiya yake cutar da mai yin sana'a sai ka ci idris bi Allah ya suka to idan sharuɗan suka cika za ka yi amfani da wazanin ma'af'ala ko af'il bihi in sharuɗan ba su cika ba kamar da za mu bayyana a ka'ida ga wannan lokaci sai ka bar wannan ma'af'ala da af'il bihi ka kawo a shadda ko ka kawo abin da ya kama da shi sai ka gina ta'ajjubin tare da shi التعجب صيغتان هما ما أفعله أفعل به ban mamaki nuna ban mamaki yace sigogi guda biyu yake da su kuma ma af'alahu af'il bihi ma af'alahu da kuma af'il bihi yushtaratu fil fi'l alladhi yuta'ajjabu minhu an shartanta wa fi'ilin da ake mamaki ma ake mamaki ko ake dauko siga ta mamaki daga ciki mubasharatan ma'ana kai tsaye da wannan fi'ilin in dai da kai tsaye da wannan fi'ilin kake so ka gina ta'ajjubi an ya kuna sulasiyan ya kasance sulasi ne ba ruba'i ko kumasi ko sudasi ko mazidi ba taman ya kasance cikakken fi'ili ne aka ce fi'ili cikakke mun sha ba da misali a kai shine fi'ilin da idan ka cire shi ka cire jumla ka cire fi'ilin to ka rusa jumla shine fi'ili cikakke kamar misali shariba zaidun ma'an sai ka cire shariba din to zaidun ma'an din ba zai yi zaman to jumla ba zaidun ma'u zaidun ruwa ba zai yi zaman to jumla ba to saboda shariba din fi'ili ne cikakke amma idan ka ce kana zaidun tawilan kana zaidun tawilan ka cire kana to sai ka samu jumla zaidun tawilun zaidu mai tsawo saboda me shirye shi din bai rusa jumlar ba saboda fili ne nafiki nafiki wancan tam ne shi yasa da ka cire shi ka rusa jumlar gaba daya to ta nan zaka gane fi'ili nafiki da kuma wanda ba nafiki bane to shine yace aya ya zama to tamman cikakke ne musbatan musbitan ya kasance an tabbatacce ne baka kore shi ba baka kore shi ba misali ko da sulasi ne ta in ka kore shi to ba zai yiwu ka gina ta'ajjubi da shi ma'anan korewa misali idan ka ce jamula zaidu jamula din fi'ili ne ta amma idan ka ce ma jamula zaidu ka kore shi da harfin nasu ba zai yiwu a ma jamula korarren nan ka zo ka gina ma ajmala ko ajmil bihi ba saboda menene bai zama ta fi'ili musbatan ba sannan yace mabniyan lil ma'lum ya kasance fi'ilin mabniyan lil ma'lum ne idan mabniyan lil majhul ne ba zai yiwu ka dauko fi'ili siga ta ta'ajjubi tare da shi ba mutasarrifan fi'ilin ya kasance mai sarrafuwa ne ba fi'ili jamidai irin su ni'ima su bi'isa da muka yi karatunsa ba wanda baya sarrafuwa baya sarrafuwa kamar yadda muka bayyana a baya da ke an ɗauki sigarsa ko wazaninsa na fi'ili din an ba shi wazani na isini to ya kasance baya ba za ka nema masa mudari ba ba za ka nema masa amru ba shi yasa in kace ni'ima ba shi da mudari ba shi da amru in kace bi'isa ba shi da mudari ba shi da amru ya zama to kamar laisa ne jami'i amma lokacin da ka mayar da shi asalinsa na'ima to yana da mudari yan namu ba'isa yana da mudari ya ba'asu saboda ka mayar da shi asalinsa lokacin da ka dawo da shi ni'ima bi'isa ba mudari babu amru ya zamanto ginanne magani ne to idan ya zamanto ginanne ba zai yi ka dauko siga ta ajibi tare da shi ba sannan yake laisal wasfu minhu ala af'al sannan ba ismul fa'il dinsa wasafinsa baya zamanto ala wazni af'al idan wazaninsa ya kasance ala wazni af'al ne to ba zai yi sifarsa ya kasance ala wazni af'al ne ba zai yi ka gina fi'il ta'ajjubi tare da shi ba kamar kudura da ya kawo mana a misali ka gani zaka ce zaka ce za ka ce shajarun akhdar kaga ko ka ce launin akhdar akhdar din ala wazni afal shi ne ismul fa'il din sa kenan to saboda haka ba zai yi ka gina ismul ta'ajjubi tare da shi ba qabilan littafawuti sannan wannan fi'ilin zai yiwu zai yi a samu fifiko tsakanin wannan da wannan zai yi a samu fifiko to a duk lokacin da fi'ilin ya kasance ba zai yi a samu fifiko a tsakanin ba to ba zai yi ka gina sika ta ta'ajjubi ba da shi bari mu dawo baya har yanzu mu dauko sharadi na farko an ya kuna sulafiyan ka duba adala a cikin misali ko ma adala ma an ka an dauko shi ne daga an dauko su ne daga sulafi an dauko su ne a sulafi amma izdahama kuma sine izdahama kuma sine dake kuma sine to ba zai yi a gina ma af'ala ko af'il daga shi ba sai aka ce ma ashaddazzihamu ma ashaddazzihamu bai cika sharuɗan ba saboda kuma sine da yace tamman dinnan misali ma asaba kauna kauna dawa'im ralifi saboda kana din fili ne na su ba zai yi kace ma akwana dawana ko ma akwana murra dawa dawa ba zai yi ba saboda in kace kaunu din fili ne na su shi kuma yace tamman dole fili ya kasance tam ne hakanan da yace musbitan da ya fada ma'adala da ma'anka kowanne daga ci an ɗauko su daga fi'ili wanda yake musban ne ba manfi ba da yake mabniyun lil ma'lum kowanne an ɗauko su daga mabni man ma'lum misali daga adala aka ɗauko ma'adala ba daga udila ba da yake mutasarrifan adala din ma'adala da anka kowanne an ɗauko shi daga fi'ili mutasarrifi ne ba fi'ili jami'i daga cikin su ba da yake laysal wasfu minhu ala af'ala in kace akhdar wasafi ne ala wazni af'al to ba zai kace ma akhdar ma akhdar zar'a ba ma akhdar zar'a sai dai kace ma ashadda qudurat zar'i saboda menene wazanin sa sifar sa ala wazni af'al ne da yake qabilan litafawut qabilan litafawuti shine kaman kama abin da ba a ba a samu fifiko tsakani kamar misali faniya rasa abu rasa in ka rasa abu na rasa abu duk dai rashin ne ai ba fifiko duk rashin ne haka kaman kamar kace mata zaidu mata da zaka ce ma amwatahu ba ka wani irin mutuwa ne wani saboda mutuwa din wato ba a samu tafawuci tsakani a gani yasa laraba suke cewa wai wal mar'u maqsudun in khanjaran fa khanjar wa in sayfin fa sayfin mutum dai aka ce wannan an kashe shi dai an kashe shi ko da khanjari aka kashe shi ko a takobi ne aka ko ma da me dai aka kashe shi dai an kashe shi a gane to kaman wannan ne to duk ilin da ba a samu tafawuci tsakanin su to wani ba a gina fi siga ta ta'ajjubi tare da shi shine ta idza kana al-fi'lu غير ثلاثي أو ناقصا idan fi'ili ya zamanto ba sulasi bane ko kuma ya zamanto naqisi ba sulasi ba kamar izdahama da yazo cikin misali ko ya zamanto naqisi kamar kaunu kana da yazo cikin misali aw kana alwasfu minhu ala af'al ko wasafin sa ya zamanto ala wazni af'al ne tawassalna ila ta'ajjub minhu sai mu bi mu bi yin ta'ajjubi da shi ko mu isa yin ta'ajjubi da shi bima ashadda aw ashidid wa nahwu ma da ma ashadda ko ashidid ma'ana duk ilin da kaga kai tsaye ba zai yi ai ta'ajjubi da shi ba sai kai amfani da ma ashadda ko ashidid bihi sai ka jona masdarin wannan abin sai kai ta'ajjubi da shi sai ce wa ataina ba'da zalika bi masdarihi sai mu kawo masdarin wannan fi'ilin da sharuɗan sa ba su shiga ba mu kawo mazdarinsa sarihan mazdarin ya zaman to ƙoro ne kamar ma a shadda izdihama izdiham mazdari ne haka kuma ka ce ashiji jizdihami haka ma asaba kauna kauna wannan mazdari ne na kana ko ka ce asidi kauni kauni mazdari ne ka ɗauko mazdarinsa na ɓararo shi ne izdiham ko ka ce kaun wannan aw mu'awwalan ko mazdari wanda yake awwala shi tawili za a yi a samu wannan mazdari misali da yake ma aqbaha an yu'aqaba al-bari an yu'aqaba sai ka ce wa an wasilatuha fi ta'wili mazdarin sai ka ce fi fi ta'wili mazdarin sai ka ce fi mahalli nasbin sai ka fi mahalli nasbin tadbiruhu ma aqbaha mu'aqabata al-bari kaga mu'aqabata din mazdari amma mu'awwal ma'ana an ne da fi'ili ko wani hadafi ne mazdari da fi'ili a tsakani aka yi tawili aka fito da mazdari zaka ce ma aqbaha mu'aqabata al-bari yaka ce ma adarra adama sidqi sani' ma adarra adama sidqi sani' kaga sidq din ka samu shi a masdar Allah yasduka Allah yasduka anda yasduk da suka hadu sai ka nemo masdari sidq din daga ciki to irin wannan masdari shi ake ce mishi mu'awwal إذا كان الفعل مبنيا للمجهول أو منفيا إذا فعل مبني للمجهول أو منفيا هو أن قوله آه توصل آه توصل إلى التعجب منه بما أشد أو أشدد ونحوه ما حكى فعل يزمن شو مجهول بأجينا صيغة تعجب إن يزمن منفي قرر بأجينا صيغة تعجب توصل سيء إساء إلى التعجب منه إلى التعجب منه زوى تعجب تعجب لشيء بما أشد أو أشدد كو دا ما أشد كو دا أشدد ونحو ما دا أبن دي كما دا ونيل ما أصعب كو ما أقبع أبن دي كما دا ونن متلوا بمصدره مؤولا سي أكاو مصدر إنسا وندي أي أكا كاو مشي تاويل مثال إذا كشي إذا كشي قبوحات مؤاقبة البري قبوحة wannan fili ne mabniyu da mashhur mabniyu da mashhur idan kace idan kace idan kace misali ma idan kace ma sadaka ma sadaka ko la yasduku wannan fili ne wanda ka kore shi da ma ko da la to saboda haka a wannan lokaci to sai ka kawo ta'ajjubinsa da ma a shadda ko ka ce ma ko ka ce ma aqbaha wannan aqbaha din mablulul majhul ne da ka ce ma adarra Allah yasduka Allah yasduka la yasduk din manfi ne to sai kai amfani da mazdari muawwal kai amfani da mazdari muawwal bayan ka akkada shi da abin da ne kama da ashad din yake la yuta'ajjabu min al-fi'l al-jamid mutlaqan duk ilin da ya zamanto jamidi ne ba a ta'ajjubi da shi abinda yake nufi da mutlaka koma wanne irin jamidi ne saboda fi'ilai jamidai din kala kala akwai fi'ilin da asalin sa mutasarrifi ne asalin fi'ilin yana sarrafuwa wani dalili ne ya bijiro mishi ko wani sababi ya hana shi sarrafuwa kamar ni'ima da bi'isa da muka faɗa asalin fi'ili ne wanda suke sarrafuwa to da aka tahe su a wazanin fi'ili aka kai su wazanin ismi to wannan sai ya hana su safafuwa sannan akwai fi'ilin da asali dama haka Allah ya yi shi baya safafuwa irin su kaman laisa laisa haka kawai aka yi laisa ya zama baya safafuwa ba wani sababi ko dalilin kasancewa dalili kaza ne ya hana shi safafuwa akwai wannan sannan akwai kan jumudin fi'ilin kala kala ne akwai wanda shi kawai yana mafi ne amma bi yake ba za ka samu musari'in sa ba ba za ka samu amru sa ba za ka samu amru sa ba akwai wanda kawai shi fili ne jami'i a amru yake ba za ka samu masa musari ba za ka samu ba za ka same shi a mabi'i ba akwai wanda za ka zo ka same shi a mudari yake amma wannan din ko ɗaya ko biyu ko uku ne ba su da yawa ma'ana kawai shi fili ne jami'i a siga ta mudari yake akwai kuma wanda cikin mabi da musari da amru ɗaya zai rasa akwai wanda biyu zai rasa ko ya rasa ɗaya ko ya rasa biyu to shi yasa anan ya ce maka mutlaqan in dai filin jami'i ne ko wanne iri ne to ba zai yiwu ka gina ta'ajjubi tare da shi ba wala min al-fi'li alladhi la yatafawatu ma'anahu haka nan yace fi'ilin da ba a samun tafawuti fifiko a ma'anansa to nan ma shi ma yace ba a ta'ajjubi daga ciki za mu tsaya a nan السلام عليكم